يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة ممتاز فأوفلنا الكيل فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم آه maulanmu sheik ya turo mu ya turo ni jiya mun fita da shi akan insha Allah in ya fita Abuja daga Abuja kuma zai zo nan a fara karatu to alhamdulillah mun je da shi Abuja din kuma alhamdulillah akwai sauki akwai lafiya sosai to sai ya kace masa to gashi an taru a masallaci daman yau ne aka sa ranar budewa to sai mana umarni da mu zo a buɗe da addu'a sannan ma gabatar da karatu kuma bayan yau mun buɗe sai su ci gaba da karatu har na kamo hanya sai ci a dawo da ni sai ya zo ko aya ɗaya biyu ya ja a ga abin da Allah zai yi sannan kuma sai a ci gaba da karatu muna fatan Allah wannan watan Ramadan da zai zo Allah sa a yi lafiya da ba lafiya dukkan musibu dukkan bala'i da suke ciki Allah ya yi su albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana kira cewa mutane a tsaya kofar Allah a tsaya kofar Allah a tsaya a kofar Allah ba mai yi sai Allah ba abin da yake hannun kowa sai Allah saboda haka ko a kofar Allah musamman wannan wata na na Ramadan da za a shiga mun ga Allah ta sanar da cewa ga watan Ramadan yana zuwa muku watan da yake a cikin dare ɗaya ya fitar ya fi taraye duhu wanda ya yi nafila a cikinsa kamar wanda ya yi farilai wanda ya yi farilla a cikinsa kuma yana da al'adar farilai saba'in ba ta a cikin wannan watan ba suna ga jama'a wanke kwanuka mai da shi yake faɗa kullum cewa in an da in za a dafa abinci an gama dafawa ba mu ba ake wankewa saboda haka mu wanke zukatan da wannan abin da sun zo mana shi ne wata ramadan Allah sa ai lafiya Allah sa a gama lafiya wannan mu ce Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa kwanaki insha Allah muna kan kwana kaɗan zai shigo insha Allah Allah ya taimake mu. Amin. To, ga dai ta afirki, ga kuma za mu yi yadda kana. Allah ya taimake mu. Amin. Alƙur'ani yana cewa balakata da zuwa ne, ƙalu ya ayi balazi, assalamu alaikum. Wabina bi ta tun da zuwa ta tsaya, وتوكل علينا إن الله المستقيم malamai sun ta karatu sun gaskiya muku abin da yake cikin suratul yusufa da yadda aka kawo tun daga mafarkinta annabi yusuf ya yi tun yana karami ya gaya wa mahaifin shi ga abin da ya gani a yadda aka tafi har ya ba shi da yadda ya gaya masa da yadda aka tafi abin da ya faru ya faru aka aka dawo suka gaya wa babansu kura ta cinye shi daga nan dai haka ya je aka sa shi a rijiya aka ciro shi ya zo ya zama bawa a gidan sarki matar sarki abin da ya faru ya faru aka zo aka yi magana ya roƙi Allah a sa shi a cikin ya koma fursuna ya koma can ya yi mafarki abin da ya faru ya faru to alhamdulillah da kuma mafarkin da sarki ya yi ya yi wa sarki jawabi abubuwan da za su faru na yunwa da sauransu abin da ya faru mata na suka ce suka tabbatar masa cewa ai shi mutumin kirki ne aka sake tafiya da yadda ya mota suka je suka same shi har ya zama waziri da kuma yadda aka yi ya gane dan uwansa ya yi dabara yadda ya ɗan uwansa ne da yadda bayan ya da gidan uwan nashi suka koma da yadda abubuwa duka suka faru to yanzu babansu ya ce musu tafi na ta ya sun nuna willa inna hula ya sun nuna willa ya kuma kafiru suka shiga wajen sarki suka ce masana wa ranar duru wato suka ce ya kai sarki lokacin ba su gane shi yusuf bane suka ce hakika yunwa ta same mu a tsibirin nan na yunwa na wannan na biyu su abin da aka yi na abinci ta jama'a a dubu ya kare ga shi mu zo da wani abu mun zai abin da bai kai kawo ba muna roƙon ka sarki bayan ka cika mana mudun mu kuma ka bamu saraka Allah yana saka ruwan da suke saraka Allahu akbar annabi Yusufa ya gano ‘yan uwansa su ba su gane shi sai tausayi ya gaba shi da yadda ga annaba da ba za ka sadaka kuma ga su gurin zuwa babban sadaka sai tausayi ya kama shi da abubuwa da gasar sun dawo har ya cire to
قال هل ألم الحمد لله wato ashe yunwa an yi ta an yi ta gashi an yi wata yunwa da 'ya'yan annabawa suka taso suka baro ƙasarsu mai nisa suka zo misra don sarki ya taimake su don ya ba su abinci to jama'a sai ga zamani ya zo irin zamani da muke cikin su kowa na kuka yunwa ba abinci abinci ya yi tsada lallai an sani abinci ya yi tsada amma shugabanni kamar yadda suka taso suka zo misra wajen annabi yusuf saboda shi ne sarki ya zo neman suka zo neman zama lokaci shi ne yake bayarwa to ya kamata shugabanninmu da muke da su da attajirai da muke da su musamman kamar maganar da muka yi kwanan baya aboci cewa ya kamata gwamnati suna dai gashi nan gwamnati wajen gwamnati aka su su ji tausayin al'umma mun san suna daidai kokari irin nasu su ji tausayin al'umma wannan waroyi da ake ciki na kukan yunwa yunwa yunwa yunwa akwai kenda za su iya taimakawa har muke cewa inda zai yiwu ya kamata a ce kowane gwamna musamman na arewa wannan garanti da ake kowa daga abuja nan to na wannan ba saboda azumin ramadana in ba za a bada shi duka a sai abinci a araba al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ya kamata ko da rabi a yi kokari wannan kuka da mutane suke gani suna jin yunwa a yi kokari a yi kokari a nuna an damu an san dai ana kokari amma a ninninka musu kuma abu ya wuce abun da ake dan bayarwa ana dan bada wani dan abu dan kwano kwano to al'umma muna kiran gwamnati shehi ya ce a gaya wa gwamnati al'umma suna cikin wahala a yi kokari a ƙara taimaka musu kamar da yadda wayannan annabawa suka zo wajen dan uwansu saboda neman abinci to wannan gwamnati kenan ku kuma al'umma ku gani fa annabawan Allah suka taso suka zo don neman abinci to mu ma ya kamata kar mu ita zama mu yi kokari duk hanyar da muka san zamu nema wa kanmu haƙƙi mu nemo a kar mu zauna wasu an ba mu annabawan Allah sun taso da hanya da kafa gudun dan uwansu to ya kamata mu ma kar mu kwanta mu ba wai sai mu jira sai gwamnati a mu yi wata hanyar da Allah zai taimake mu akwai hanyoyin da yawa da Allah yake taimakawa saboda haka mu kuma sai mu duba ashe Allah ne yake so ya jarrabe mu wala nabnu wallakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa nafsi min al-amwali wa anfusi was-samarati wa bashiris sabirin abincin Allah abinda Allah zai zai jarrabi al'ummar shi ashe akwai yunwa a ciki akwai wahala a ciki to sai mu gode wa Allah cewa wannan jarraba ce daga Allah kar mu dora manya kuma gwamnati wannan wannan kuma wata zamani ne yazo jarraba ne daga Allah duk hanyar da muka san zamu yi a kusanci Allah don Allah ya kawo mana sauki to kai ma bawa karka zauna kana kashe jiki kana yawo yau babu abinci a gidana yau ban dafa abinci ba kai ba ba ce ka tona wa kanka asiri kana gaya wa mutane cewa yau ban dafa ai shi ma wanda ka tambayan tayo shi ma bai dafa abincin ba saboda ka mu rufa wa kanmu asiri mu tsaya a kofan Allah musamman in muka tsaya a kofan Allah Allah zai mana komai saboda ka masu mulki su rike nasu mu ma kuma talakawa mu rike kuma namu amma mu tabbata Allah daga Allah ne wannan jarraban ba daga gare mu bane to mu yadda da jarraban nan kar mu zauna muna ta iyo muna kashe jiki me ya kamata mu yi mu ƙara kusantan Allah duk abin da Allah yake so mu masa saboda Allah yana cewa duk abin da Allah yake so mu kusantar mu roke shi mu yi masa saboda mu samu sauki daga wajen Allah in muka zauna muka yi ta zaman cewa kuma gwamnati ne gwamnati ne sai Allah ya barka da gwamnati da kai da gwamnati muna faɗa a cikin wani karatu da shi yake faɗa wannan zamani da muke ciki zamani ne na wahala kuma jarraba daga Allah a zamani akwai talaka a zamani akwai sarki a zamani akwai mai mulki saboda wannan zamani da muke ciki zamani ne na wahala su sarakuna kuma sarakuna na zamanin wahala shugabanni shugabanni na zamanin wahala amma daga Allah ne watan ma'ana kar mu dora wa kowa mu dora wa kanmu ya tsakaninmu da Allah yake kai yanzu an gaya maka kana can kana kuka to me kai wa Allah me kai da Allah ya saka Allah ya turo ka don ka zo ka bauta masa Allah bai turo ka don ka zo kai ta magana komai za ka yi kuma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ala mustaqarraha mustaqul da gaba daya malamai suna gaya mana daga ran da mahaifinki mahaifinka da mahaifiyarka suka kwanta in Allah ya yi za a same ka daga nan wannan maniyin in ya kwana arba'in zai zama jini ya zama tsoka har Allah ya shirya ka cikin mahaifiyarka kuma duk abin da Allah zai yi a duniya kwana wani ma zai shigo duniyan ba a raye ba wani duk abin da Allah ya tsara maka wallahi ba wanda zai rage ba wanda zai kara tun cikin mahaifiyarka komai na rubuce duk abin da kuma Allah ya yi naka ne zai zo ya same ka amma ma'ana muna wannan ana shehi yana faɗan wannan maganar ne cewa mutane kan su damu damuwar ka Allah in kana nema Allah duk tunani ka kawai mu koma mu mayar kanmu da Allah da wannan ihun da muke kukan ku da muke da kamata muka yi mu koma gaba ɗaya muna istighfari muna azumi muna ce ya Allah ya Allah ya Allah Allah shi ya san yadda zai yi da mu su ma shugabannin kullum to da suke yaya za su kawo sauki amma in ba Allah bai ɗauke sauki ba ba wanda zai ɗauke sauki dole ne mu dawo shi yana faɗa dole a dawo hanyar Allah ba wanda yake da wani abu jama'a sai Allah ba wasa bane wannan magana kad amince ana tunatarwa ne saboda haka kaga wancan zamanin na annabi Yusufa da zamanin mu ne yanzu a wannan kasun da muke sai ya zama lokaci ɗaya ne ana yunwa ne abinda aka tara ya kare kamar yadda malamai suka karanta a baya yadda ya mafarki to yanzu ba an fito nema to da aka fito ne na wannan kuma sun tazo sun zo to gashi abin da suka zo da shi afilin alkaila wata saddaq alaina inna allahi bil mutasaddiqin watan kai mana sadaka annaba annaba ba sa karban sadaka ko ya haka yi to shi da ya fito ya ji tausayin su bismillah قال قد علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قال هل أنتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا تجاهلون yace har kun tuna abinda kuka yi wa annabi Yusuf da dan uwansa lokacin jahili inda ba ku- ba ku- lokacin wato ba ku sani ba
قا- قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيه قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله فإن الله لا يضيع أجر
bayan ya المحسنين musu wannan bayani ya kawo innaka anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi kan manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsin sai suka ce a ko dai kai ainnaka anta Yusuf lokacin an ce watan da abubuwan suka yi ta faruwa musu sai ya zama cewa su bani yakuba suna da wani sirri in ɗaya daga cikinsu ransa ya ɓaci in ya yi fushi aka ce mata ma da suke da ciki a gari duk zubewa ciki yake yi saboda in ya yi wannan ihun nashi kuma mutane ne masu ƙarfi to sai ɗaya ya ce musu to ni bayan da abubuwan suke tafiya ba wallahi zan yi wa misra ɗin nan addu'a abin da ya abin da ya faru to shi ya sani abin da zai faru ta saboda haka sai tura wani daga cikin 'ya'yansa ya dan taba daya dama yanzu suka kumbura din in jinin su ya taba su sai su saci sai ce a to akwai magana a nan kenan yace ni ne Yusuf wa za- wannan kuma dan gwana ne kan manallahu علينا kan manallahu alaina Allah ya mana nima ya mana baiwa ka sani baiwar Allah innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajran محسنين musinina to ana magana yadda al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi baiwar da Allah ya yi mana sai ce ita baiwar Allah tana nan innahu man yattaqi wa yasbir inna Allah la yudhi'u ajra al-musinina jama'a in dai duk wahalar nan da muke ciki duk wannan abubuwan in muka ji tsoron Allah muka yi daga Allah ne ya kawo mana wannan masifin ba wani ba muka yi haƙuri daman a can me yace wa lam lakum shay min al-khawfi wal ju'i wa nasr min al-amwali wal anfus was samara wa bashshiris sabirina nan ma sai ce wa yasbir ai haƙuri ai haƙuri jama'a daga Allah ne kai dai a tsayawa Allah din wajen ibada a daina wasa a sai a tsaya wa Allah wajen sanin ibada wajen sanin alola da yadda za ta zo da yadda za a yi sallah ka zama bawan Allah ne sosai saboda in ka ji tsoron Allah innahu man yattaqi wa yasbir in dai ka ji tsoron Allah kai hakuri to Allah fa فإن الله la لا yuzi'u ajral musi Muhsin.
Allah ba zai abun nan takaitawa da abu wanda suka yi aikin kirki ba don haka mu tsaya Allah ya saka mu cikin masu kirki muna roƙon Allah ya ƙara mana imani kuma ya sa mu ƙara hakuri din آمين ma'ana hakuri jama'a mu yi hakuri wallahi yi hakuri a yadda duk daga Allah ne wannan abun da ya same mu dinnan haka Allah ya so ba wanda ya sai cire mu a ciki me za mu yi Allah mun gode Allah mun gode kuma an ga hanyoyin haƙuri biyan bukatar ka inda kai haƙuri a inda kake ma bukatar za ta biya ta saboda haka mu yi haƙuri shi ya ce a gaya wa al'umma a ƙara haƙuri آمين Allah zai zo ya yi wannan abu duk zai zama labari yanzu annabi Yusuf ba yanzu labarin su muke yi mu ma yanzu nan gaba labari mu za a yi ba kowa aka suka bi hanyar mutanen kirki ya suka kare kaga yadda suka kare bayan Allah mutanen Allah mutanen banza ga yadda suka kare kai kai wa kanka kwakwalwa kai wa kanka tunani ba wasa ba ne lahira gaskiya ne mutuwa gaskiya ne ba wanda ya je da amma Qur'ani ya ba mu labarin duk abin da zai faru a can abin da zai yi wanda abin da za a same shi a can yaya za a gaya maka in ka bi wannan hanyar za ka samu alheri wannan za ka bi sharri amma kai ka ɗauki tunani ka bi hanyar da ake abin da ba zai kai ka wajen alheri ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka ɗauko ka gawa kana ma jin tafiyan wanda suka kawo ka din to alhaji a ce kan ma baka jin tafiyar a tona rami kawai a ce za a dawo maka da rai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma in kai mutumin kirki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga kabari za ta zama riyadun rawdatun min riyadul janna kabari ne mutane suna ganin sun rufe ka amma kai kuma cikin niman Allah kake ya laita gomi ya alamun ma ka fari rabbi wa dani min al-mukramina إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليكم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن كي أيكن الله كي باكم الله لي ka tsaya a kofar Allah mala'iku su ne za su suna farka da zuwa nan da za ka mutu ana maka albishir ne suna ce karka ji tsoro karka razana suna masa marhabin marhabin marhabin yau kai bakon Allah ne ya ce inda shi yake bada ce an ba mu gane ko mala'ikun nan an wanda muka tare da lokacin da kake sallah lokacin da kake ibada lokacin da kake sada zumunci lokacin da kake abubuwan alheri a lokacin mu muke tare da kai ba za ka gamu ba amma yau za ka mutu amma yau mutuwa mai daɗi za ka yau kai bakon Allah ne nuzulan min gafurin rai mutane suna kuga hankalinka a tashe kai kuma kana ce da su ya laita qaumi ya alamun bima ghafara li rabbi wa ja'alni minal mukramin su kuma kana cikin ai da kun ga abin da nake ciki da kun ga yadda nake ciki ai da ba kuma kuka ba shine she yake mana wa'azi kullum yana gaya mana cewa ran da ka zo duniya jama'a anguwanku duk ana murna an haifi ɗa namiji an haifi ya ta mace kai kuma kana ta kuka baka ma san me ake ba ba haka bane ce ya ce to karama ran da zaka mutu kai aikin Allah mutane suna ta kuka sai kuka ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sada amin
saboda ba wasa bane duniya gaskiya ne za a tafi shi kuma wancan walau tara ay zalimi bi ga maratil mauti wal malaikatu basidu aydihim akhriju anfusakum alyawma tujzawna azabal ma kuntum kuntum an la yagadu wa kuntum an ayati tastakbiruna wa laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma kawwalnakum wa ra'a zuhurikum wa ma nara ma kuntum shabakum laqad taqatta bainakum wa dalla ankum ma kuntum tazun kaji inda mutanen Allah za su tafi to mutanen banza wanda suka dauki duniya ta yaudare su sun dauke ta wani abu ta ce duniya duniya me kake girma kudi ko Allah ya baka kudin an rubuta maka cek za ka je ka karfi kudi ka yi accident a mota ka mutu me amfani kudin kaga kullum kudi kudi kudi mutum nawa suka gina gida ba su shiga ba mutum nawa suka sayi mota ta hatsari suka mutu saboda haka duniya wannan ba abin da za mu tada hankali ma to kaje ka nemi ta kai baka san ba kwanan ka ya kare ba kuma yadda aka ce malaika malaika na fara malaika jibril yana dariya an ga wani yana gyara takalmi a gyara masa takalminsa ko a masa ɗin yi takalmi sai yana ta masa dariya ya ce wallai lagari sai zai mutu an jima kuma ya zo na ta gyara masa takalmi ya shekara da shi to duk wannan shi yana faɗa ne saboda mutane wallahi duk abin da ake yaudara ne a duniya falatan guran da kuma hayatun duniya duk yaudara ne duk abin da kaga ake yi nan yaudara ne alhaji gaskiyar shine Allah gaskiyar shine Allah ka bata kuɗinka ka je ka auri mata ta zo gidan ka mutu makiyinka ya aure ta ya kori ƴaƴanka a ciki to me an kuma kai duk baka sani ba ka mutu an mance da kai za mu yauta su ta damuwa su duniya duniya me za ka yi da ita bayan Allah ya riga ya baka kuma an da malamai suka ce abunda zai Allah ya yi naka ne ya fi ka niyan Allah Allah shi ya zo ma ya yi shi ya yi umarni amma dai ba a ce kara nema ba amma kar neman ya zama ya wuce hankali mutane su ɗauka duniya duniya Allah yana nan kuma duniya za ta sake shekaru mun ji labarin annabawa yadda suka yi mun ji labarin mutanen kirki yadda suka yi mun ji labarin mutanen banza ga yadda Allah ya samu cikin mutanen kirki
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا قالوا تالله لخاطئين لقد أسرك الله علينا وإن كنا لخادعين da bayan an gama sun gano shi yace shine sarki shine duk ya faɗa musu sai ka ce alhamdulillah daga dasaraka Allah yanzu kan mun yadda Allah ya ɗaukake ka akan mu wa in kunna lakadiina duk abun da muka yi mun yi cikin kuskure ne duk abun da muka yi mun yi cikin kuskure ne
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال لا تصيب عليكم اليوم يغفر الله لكم
وهو أرحم وهو الراحمين arhamur rahimin yake ai babu wani abu ai shikenan tunda dai abu ya zama haka ai babu komai ba komai duk abin da kuka yi la tasriba ba wani laifi ba wani abu akan ku yakfirullahu lakum Allah ya mana gafara innahu huwal ghafurur rahim نعم، انتوا.
to ya kamata mu zama wa huwa arhamur rahimin wa huwa arhamur rahimin Allah arhamur rahimina yafirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin Ah, shi ya ce Allah ya yi gafara kuma Allah shine mai tausayin yana Allah yana taus- tausayin su ya arhamur rahimina tausayin masu tausayi
اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه يات بصير على وجه أبي يات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين izabu bi kamiti hada farqu ala wajhi abiyati basiran wa tuni bi ahlikum ajmain yace to ga wannan rigar tawa ku kai masa ku sace ku fara jira kan babana saboda ya zama makawo idonsa zai bude bayan idonsa ya bude ina son duka ka ɗauko ku ɗauko familin ku ku dawo yanzu kan na zama sarki ku dawo waje na yanzu ɗauko baba ku zo da shi to albarka wannan riga albarka ce da ita ba irin sauran riguna ba ne saboda haka mutane suna ganin muna neman albarka wajen shehunanmu ki ana neman albarka har za ka ji wani jama'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna na ji wani wani kasar haka ina ji a'udhu billahi wani har ma cewa yake jama'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana cewa yar annabi ma bai da albarka ina al'umma take ina kuke wani irin zamani ne wannan muke ciki annabin ai kalas ai maganan yunwa waye ma ai ta kare ai Allah ba don Allah ya bar mana irin su shehi bayan Allah da sauran masu ai kamata duniya ta halaka gaba annabin jama'a randa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haife shi ba malamai sun gaya mana ba laraba suna ɗaukan ‘ya'yansu suna kaiwa ƙauye don su rayuwa kowa ya zo sai a ce masa wannan yatimi ne ko ya ce wannan bayi da ya ce wannan bayi da kowa bayi da kowa bayi ba sai su ga abin kamar yaya halima mai tace ta ce mu kowa mu karɓi wannan bawan allah allah zai sa mana albarka a cikin shi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam aka dora shi akan wannan jakar alimatu sajiya da me tace sai daga kawai daga karban annabi daga karban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga dabbar da yayi wuce yana wuce dabbobi kawai sai bata san ma yanda abun yayi yake haka ba ba malamai sun gaya mana a tarihi yana cewa suna ce musu to wai ku ba za ku je inda alimatu sajiya take take take kiwo bane suka ce wallahi in dai dai waje ɗaya muke amma ita akwai wani sha'ani wato akwai albarka annabi ba wani sa su zama annabi to wai mutane su gane irin al'ummar da muke ciki amma munanu kamar da malamai za su karanta gaba ala basiratin ana wattabani subhanallah wallahi harkar mu nan ta dari kun su bai ala basiratin muke yi ko mun yi imani da duk abin da shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa. ba ma shakka mun yi imani da duk abin da Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa ba ma shakka to daga ba abun shakka bane mu da gaske muke yi da gaske muke yi ba wasa bane annabin har wani ya zo yana irin wannan magana to wasu bala mana al'umma ta lalace in ba don wayannan bayan Allah da Allah ke jin kunyar sayar masu wallahi abin da za a shiga da ya ba maganan yunwa bane wannan kidnapping ne kaga a daji ake duk wannan kaga a daji ba cikin gari ne za a rasa ai ga sunan kasashen da suke irin wannan halayen Allah saka ya mu da alheri Allah ya lalata al'amari duk wanda bai ganin girman manzon Amin.
annabi ya wuce wasa bayan Amin.
mu karbi albarka na manzan Allah Amin.
sallallahu alaihi wasallam ya ba da rigar shi yace wannan rigan aje a saka ta ashe ba kowace riga mai take da irin wannan sirrin an ce rigar daga aljanna ne ashe wannan sirrin ana saka kuma idan sai bude shi to saboda haka mu muna neman albarka muna neman albarkan annabi muna neman albarkan shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu muna neman albarkan maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu muna roƙon Allah ya ba mu albarkan maulan mu shehu tahir usman bauchi Allah ya ba mu albarkacin su dukkan bayin Allah wanda Allah ya dada su kamar yadda a can zaka ji ya ce wa wa alhiqni bi- wa alhiqni bis salihina to muna roƙon Allah ya saka mu cikin salihai mutanen kirki mu mun yarda da albarka akwai albarka Amin.
akwai albarka Amin.
mu tabbatacciya ce Allah ya tabbatar mana Amin. Amin. Amin.
haka ya Amin.
jama'a Allah ya taimake mu Amin.
duk abin da zamu yi zamu yi da izinin shehi ne Eh, duk maganar da zamu yi zamu yi da izinin shehi ne eh, alhamdulillah an ce ana neman ayi addu'a wannan bala'o'i musamman nan Kaduna akwai yara da aka dauke gwamna ya aiko cewa Allah ya dawo da su Amin. ya Rabbi.
Allah ya dawo mana da su Amin. ya Rabbi.
wallahi jama'a duk wannan abubuwan barin hanyar Allah ne yanzu bai zuwa yana digirinsa na boko an sa shi a ɗakin AC ana kawo masa abinci yana jin daɗi amma mai karatun alkur'ani ba ba yana waje ba fa kama shi ake yi ana kulle shi ana kora shi gida wakar yi karatun alkur'ani to ka bar alkur'anin Allah a baya ka tura wani abun banza a gaba ka ce za a ga lafiya gaskiya ne ka dawo ka dawo kai karatun addini ka dawo kai karatun alkur'ani ka dawo ka san Allah ka san annabi a gaya ma gaskiya kai kadai zaka mutu wallahi lahira in baka je da alheri ba akwai matsala malam eh to Allah ya taimake mu Amin.
Na. to duk wanda yake neman dariga wallan mu shehi ya bashi dariga kamar yadda yake bara duk inda aka ji murye shi ya ba da darigan attijaniya wanda in an shiga ba a fita ba a ta da wata dariga ba a ziyarar waɗansu waliyai ana girmama iyaye ana sallin ana kamsu salawati a masallaci to wannan jama'a matsala sai sai ce as-sala as-sala as-sala as-sala sharuɗin shehu tijjani shine dole kai sallah biyar a cikin mutane to kai duk wanda ya raba ka da sallah biyar a cikin mutane ba ya sa ka halaka bane mu malamin mu abin da ya fada sharuɗin shi kenan sannan in kace mu annabi bai yi namu ba to ai kai ma annabi bai yi naka ba amma mun san annabi bai zage-zage ba annabi bai ci mutuncin mutane ba amma ya yi istighfari ya yi salatin annabi ya yi la ilaha illallah sai mu ga wanne ne annabi wanne ne annabi ba Allah taimake mu Amin.
Allah ƙara shi lafiya Amin.
ya samu shekara lafiya Amin.
wannan azumi da muka shiga ya Allah muna roƙonka Allah karba mana Amin.
Allah ka karba mana Amin.
Allah mu Allah ya karba mana azumi Amin.
Allah ya karba mana azumi Amin.
Allah kuma yayi yadda ya so da mu Amin.
shi mu bayinka ne Allah ga Amin.
Ramadan ya zo mu dai muna roƙonka arhamur rahimin kaji wa arhamur rahimin Amin.
Allah ya taimake mu Amin, ya Rabbi.
Fatiha da salatul Fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يتمكن